ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس من عقيدة لما كراتو شكل لتاف على العقيدة الطحاوية تابو جعفر أحمد بن محمد بن السلامة الحنفي الطحاوي الله تعالى يمشي رحمه جيا gabar da muka yi magana ko daga cikin abin da muka yi magana shine mala ya ce dukkan muminai waliye ne nawa na Allah ta'ala karkashin wannan muka ce walintaka ba ta keɓanta a wani kusurwa ta wani ɗariƙa ko wani abu ba saɓanin yadda wasu suke da fahimtar cewar in ba ka tafiya su ba ka taɓa kira matsayi na mai walintaka ba sannan walintaka ba gadanta ake ba yanzu akwai wanda yana ga in ya taso a gidansu tun da gidansu duk gidan shehuna ne to kawai shi ma ya zama mai wali sannan mutane su ma saboda jahilci daga a ce misali ka kaddara ma a gidansu mahaifin shi wali ne to daga mahaifin ya kaushe wa za su dora walintaka kun ta zama gado walintaka ba gado ba ne babanka ko annabi ne in baka ba Allah ba ba za ka kai matsayin wali ba bare ka kai matsayin me annabi da Allah ta'ala shi yake zaba an gane ya wannan yana da muhimmanci sannan daga cikin mala ya ce mana hakikanin imani shine mutum imani da Allah da kuma mai mala'iku da littattafai da manzani da ranar ƙarshe da ƙadar akhirinta da sharinta wannan kuma ya zo a hadisi al-arba'in annawawiyya ma hadisi na biyu hadisi abla dan umar hadisin umar ko dan khattab radiyallahu an cewar da mala'ika jibril ta mai annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-iman ya faɗa mishi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan ya ce muminai dukkan mu muna imani da dukkan annaba da dukkan abubuwan da ya gabata ma na waɗannan arkanul iman din ba ma bambance kuma tsakanin annaba dukkan muna gaskata su kuma da abin da suka zo da shi yau za mu tashi a gaba da mala yake cewa ahlul kaba'ir wato masu aikata manya manyan laifuka alkaba'ir malamai sun yi sabani wajen ta'arifin shi ta'arifi mafi kusa shine mutum ya ce duk abin da narko ya zo ga wanda ya aikata shi ne kaba'ir misali Allah ya ce wanda ya kaza zai sa shi auta ko wanda ya kaza ya yi fishi da shi ko wanda ya kaza ya tsine masa Allah ya faɗi haka ko annabi sallallahu a hadisi wannan shine al-kaba'ir duk da Sheikh Mashhur ya kawo a tahqiqin shi na littafi na al-kaba'ir na Imam Az-Zahabi ta'rifat wato ma'anoni waɗanda suke masu yawa akan me ma'anan al-kaba'ir amma dai abin da wasu malamai suke cewa shine duk abin da in ka aikata shi to aka ce maka Allah ya fi shi da mai aikata wannan abu ko Allah ya tsine mai aikata shi ko mai aikata shi zai shiga wuta to wannan shi ake cewa mai alkaba'ir an gane kuma ne santar kaba'ir abu ne da yake da da falala in tajtani bu kaba'ir ma tunawna an nukaffir ankum sayyi'atikum haka ne in muka ne sanci waɗannan alkaba'ir din Allah ya ce su kanana kanana to Allah ta'ala yana yana kankare mana su Allah ta'ala gafarta mana mala yake cewa to ahlul kaba'ir wannan zai raddi ne ga khawarijawa da kuma mu'tazilawa mala yace masu aikata manya-manyan laifuka min ummati Muhammad sallallahu daga al'umma annabi Muhammad sallallahu fi nari la yakhludun ba sa dawama a wuta nan cewar min ummati Muhammad sallallahu malamai sun ce ba haka bane ahlul kaba'ir ba iya min ummati Muhammadin bane kowace al'umma an gane kuwa in ka kayyade shi da cewa min ummati Muhammad sallallahu ya zo a hadisi cewa Annabi sallallahu ya ce Allah zai ce a je wuta duk wanda aka samu gwargwadon kwayar hatsi na imani a zuciyarsa a fitar da shi na haka wannan bai shafi iya al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza matu wa hum muwahhidun sharadi sun mutu kan tauhidi kenan ka iya samu mutum yana zina ko amma yana da me tauhidi ka iya samun mutum kuma yana shan giya amma yana da me yana da tauhidi to don haka in dai da tauhidin nan ko da zai shiga wuta ko da ya shiga wuta in Allah ma bai gafarta masa ba kenan to ya kuma fita saboda wannan mai tauhidin ku sani cewa in dai mutum ba babbar shirka yake ba in zai shiga wuta ya shekarun da zai dole sai ya fita wuta ya tafi aljanna amma in mutum yana babbar shirka shine in ya shiga zancen fita fa babu shi to wannan raddi yake ga kawarijawan da suka ce mishi a duniya ma suka ce arne ne su mu'tazila suka ce la a duniya shi bai zama arne ba shi bai zama musulmi dan haka ya tsaya manzila bainal manzilatayn amma suka ce fa an je lahira ɗaya suka da kawarija suka ce ya shiga wuta ba zai fita ba dan kada ku zamo masu ɗeba tsammani wa al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na gaga yana da laifi kawai kada ka share shi ka ce ai wannan ya halaka ya lalace la baka san me a ransa ba wani fa yana laifin amma me ransa baya so kuma yakan tashi da dare ya kuka ya istighfari baka ma sani ba kai iya laifin kake gani tunda shedan bai mutu ba kai akwai tashi hankali ko wa illam yakunu ta'ibina malai shi to ko basu tuba ba بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين bayan sun haɗu da Allah sun san shi kuma sun yi imani da shi duk da arifin malamai suna cewa al-afdal da ya ce iya mu'minin ma yayi sanin Allah kawai baya isarwa sai ka gaskata shi wa hum fi mashi'ati wa hukmi suna karkashin suna cikin wato mashi'arsa son sa da hukmihi da hukuncinsa in sha'a ghafara lahum in yaso sai gafarta musu koda ba su shiga wutan mama wa afa anhum bi fadli ya yafe musu da falalash kamar yadda jiya muka ji hadisi na Abu Hurairah ko waɗannan mutum biyu din shi wancan mai kasassaba da aikata laifuka ai bai ma tuba ba amma da Allah ya karbi rai ransu saboda wancan ya ce Allah ba zai gafarta mishi ba Allah ya gafarta masa kuma ya ya sa shi a aljanna sannan kamar yadda na faɗa mana akwai hadisin wanda ina duk wani laifi ya aikata yace in ya mutu a kone shi a nike shi to kansa a zuba ta rabi a teku a kala kun ga aishi ma ba shirka ne shi yasa da shirka ba zai samu wannan ba amma da ƙarshe Allah ya ce me yasa kai yace ma kafa ta kai ba tsoranka so da na aikata laifi da Allah ta'ala ya gafarta mishi sannan mun san kissar cewa akwai karo ko da ta ga kare yana fidda harshe saboda mai kishi ko ta ɗebi ruwa ta bashi annabi ya ce Allah ya gafarta mata kuma ya sa ta a aljanna ta haka kada dan kaga mutum yana laifi ka rusa shi daga rahama ta ubangiji إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء كما ذكر عز وجل في كتابه كما يندى الله أنبته شكل تأفن شوى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذنبي دي دا الله با غفر تاو دوان دي متو أكاي شيني شركة أما دو أبن دي وننشي شركة كما الله أنا غفر تاو غوان ديسو kina akwai wanda Allah zai gafarta musu ma ba su shiga wuta ba an gane akwai wanda kuma sai Allah ya sa su a wuta ya babbake su gwargwadon laifin da suka yi kuma daga ba sai a fitar da su wa in sha azabahum fi nari bi adli kun ji ko idan kuma Allah ya so sai ya azabtar da su cikin wuta da adalcin sa wannan adalci ne nashi thumma yukhrijuhum minha bi rahmati sannan sai ya fitar da su cikin ta da rahamarsa wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'ati da ceton masu ceto daga ahalin da'arsa kina wanda za su ceto su ne masu yi wa Allah da'a yau ba kowa bane Allah ta'ala zai lamince mishi cewa da je ya ceto kinan gaban nan sai ku fahimta mala yana nuna maka su kansu ahlul kaba'ir din akwai wanda ma ba zai shiga wuta ba ga kuma me ta'asa da laifin ya aikata akwai wanda kuma me zai shiga wuta yau wanda bai shiga wuta ba rahama ne da falala na ubangiji wanda ya shiga wuta kuma adalci ne na ubangiji وذلك ثم يبعثهم إلى جنة سننسي الله تتراسز وغا الجنة شي وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ما ليش وانا قصبوا الله يجب إن شي ما أبو تامي واتو أينهن سنش مؤمنيكين ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة sannan bai sanya su a gidan duniya da lahira ba kamar wato irin yadda ya sanya waɗanda ba su san shi ba allazina khabu min hidayati waɗannan da ahlu nukrati din sune wanda suka tabe wato ainihin daga shirya shi walam yanalu min wilayati sannan ba su samu wato ainihin daga jubinta sa ba Allah bai jubince su mala yace Allahumma ya waliyal islam yace ya Allah ya majibincin wato ainihin musulunci wa ahlihi da ahalinsa thabbitna alal islam hatta nalqaka bihi tabbatar da mu akan mi musulunci ya sai mun hadu da kai da shi wato da musulunci din wannan kun ga mala yana addu'a wannan kuma ta zo a alkur'ani ka sabbit a kadamana ko la ka tabbatar da daga daga mu sana annabi sai yana addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik annabi sai yana addu'a yana roƙo Allah sabati to kai ma kullun ka roƙi Allah ne sabati domin zuciya na annabi sun yace suna tsakanin yatsu guda biyu na ubangiji yana jujjuya su ne yanda ya so yau kana kan shirya gobe in Allah ya so sai ka sai ka tabe dan haka mutum kullum yana roƙon Allah ne eh, sabati an gane mala yace wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla wa ala man mata min wa na- eh, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin mala yace muna ganin sallah a bayan kowane mutumin kirki da na banza min ahli kiblati ga musulmai kenan wannan yana nuna maka cewa halastin eh, musulmi al'aslu shine in ka ganshi ka bi shi sallah Tabbas, in ya in ba kungiyar ku ba shi ma za ka bi shi sallah sharadin bin mutum sallah ba shine dariƙa ko kungiya ba kun gane shine musulmi ne shi za ka bi shi sallah sai dai in wani abu kuma ya bayyana maka to anan ko to amma fa ba haka muke ba yanzu wani zai tsallake masallatai goma sha biyar saboda duk waɗancan ba su ce yau suna ƙungiyarsa ba yau kuma suka ce yau mun shiga ƙungiyar da baki ba kuma sai dagun su sallah ko da kuma ba su canza ɗabi'unsu komi a ɗabi'unsu da halayensu ba la me yasa aka- ba ka bin wannan sallah ka ji me dalili Yawwa, in babu dalili ka bi shi sallah shine Allah uslu Yawwa. to da haka dai halastin bin mutum ne kulli barin wa fajir min- min ahli kibla inda mutum yana kallon gaba sai sallah musulmi ne baka ga wani abu da ya bayyana wanda yake taba addinin sa ba ko to zaka bi shi zaka bi shi sallah duk da anan malamai suke cewa da a ce eh ga masallatai biyu kusa da kai wannan ya bayyana maka mutumin kirki ne nagartarsa akan wancan din to zaka ga wanda yafi nagarta ne Kun gane? amma in banda haka al'aslu shine kowa ya sallah a masallacin anguwarsu amma akwai masu eh, masu tsanani kun san su anan ce- cewar eh, ba su yi sallah ko ina. wannan ma yanzu kamar akwai dattawa an goma in ba fada ya je sallah ba duk yanda ya je sallah gani yake ba ba da asuba fa mutum da ruwa da sanyi da ka tashi ka tafa ga to malam fada ma gashi a unguwar limamin fadar ma a unguwar yake to yaushe kuma za ka kwallafa ranka na aka wani akwai karancin karatu Eh, wannan bin sallan musamman idan shugaba ne ya naɗa limamin ko shi ne limamin kwacakwam to ko na banza ne sai an bi shi sallah yanzu da hajjar ibn yusuf al-thaqafi zai zo a ce shi zai ja sallah za mu bi shi ko za mu bi shi shi wannan dole ba to da wanda ya yi bin sa sallah ya sani amma duk yanda za a musalta maka dan ta'adda a duniya ko ya kai kuma har ya wuce Eh, wata za mu karanta magana da imamu zahabi ya yi a kansa asiru alamin nubala dan ta'adda ne na gaske amma duk da haka a rawaito shi Abdullah bin Umar yana bin sa sallah Anas dan Malik yana bin sa ne sallah kuma Annabi sallallahu alaihi dama haka yace idan kuka haɗu da shugabanni azzalimai kuma suka zama limamai kuma suke sallar ba akan lokacin ta ba ko to ku bi su sallah ku ku yi taku lokacin ta su- ku zo ku yi ta ku zo ku yi tasin an gane annabi ya ce sai ku sanya tasin nafila me yasa annabi ya ce haka so da fitinar da za ta faru domin ibn al-ashas da ya tashi akan hajjaj daga cikin dalilan da ya ce shine yana jinkirta sallah akan lokacin da haka ya tara da alarammomi da malamai duk ya musu fatawar cewa hajjaj baya sallah akan lokaci ga ta'addancin da yake gashi gashi suka ce za su yake shi Ibrahim ibn Kathir yana kawowa daga cikin shekarar da aka rasa malamai a kowane shekara don wallahi duk wanda ya san ya shiga yakin nan hajjad ibn yusuf al-thaqafi sai da sa aka kure mar gudu ya kama shi ya kashe shi duk wanda ya san ya shiga wani to amma da haka an bi shi sallah da haka duk yanda ya kai eh, duk wanda ya zama shugaba zai ja sallah za a mi za a bi shi ko kuma shugaban ne ya nada za a bi shi shi ma mi za a bi shi sallah an gane yawwa wa alaman mata minhum sannan za mu yi sallah akan dukkan alfajir wal- walbar eh, ga wanda ya mutu a cikinsu mutum ya mutu na kirki ne na banza ne za ka je ka masa ne, ka masa sallah duk da na malamai suke cewa a babin tsawatarwa idan ya bayyana siyarsa ta bayyana an gane Mi- misali ya bayyana dan boda ne a garin nan masu sare-sare duk da yanzu alhamdulillah sarki ya yi maganinsu ko mai martaba sarki ya sai saita su da gidan kwaraji sun saita su amma yanzu irin waɗannan in sun mutu to kai malami karkace yau ko kuma mutum ne ya shahara da zina ko luwatsu ko shan giya ko wa wannan duk in sun mutu ko dan daba ne dai ko in sun mutu kai malami ba za ka ce ba ba dan komai ba domin me ta zama tsawata an gane amma kuma in ban da haka to al'aslu shine mutum haka na kirki da na maza kowa za ka je ka masa sallah na ababun fa'ida malaman mu suke cewa kamar da shek mashhur ya faɗa mana kuma ina zuwa imam al-albani ya kawo ahkamul janayiz cewa idan mutum ya mutu sai aka samu wani zai masa sallah wanda zai masa sallah nan kai kana ta ganin ma ba za ka bi shi sallah saboda wasu damuwoyi to anan kai za ka bi shi sallar gawa nan saboda ita sallar gawa hakki ne ta mamacin ba shi wannan wannan da za ka bi sallah da an fahimci wannan kenan wanda kuke da sabani ma da shi sawa'un sabanin da mu yanzu muke kin bin junan mu sallah akan sa to in har shi zai wa wani sallah za ka bi shi sallar saboda wannan sallar gawa ce wannan shine abin da malaman mu suka ce mana wala nunzil ahadan minhum jannatan wala nara to sannan ba za mu sanya wani daga cikinsu ba mutanen kirkin nan ko na banza mu sanya shi wuta ko aljanna ba kun ji akida duk yanda ka ga mutum ya kai da kirki ba za ka kai shi ina ba aljanna ba duk yanda ka ga ya kai da tsiya kuma ba za ka sanya shi a ina ba a huta ba saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi an samu wacce ga sallah da salati amma annabi sallallahu alaihi daga ƙarshe ce yar ina ne yar wuta me yasa annabi ya ce saboda sabai sun ce masa tana cutar da makwabtanta da yan uwa da kowa da bakinta ba ta da daɗin zama yanzu kai in baka san in baka taɓa mu'amala da ita ba kake jin labarin sallarta da salati me zaka ce yan aljanna sannan a bangare guda aka ce marga wata ba ta da sallah ita ko irin normal mutane ne ba yawan sallah ba yawan salati amma mutumiyar kirki ce annabi sai ya ce kuma yar aljanna ce kenan sau da akwai abin da zaka gani na zahiri Allah kuma shi yasa abin da ya boye wa mutum da haka sai dai kai kamar yadda malai yace mi wala nashhadu alaihim bi sai dai a baya ko ya kawo mana cewa sai dai mutumin kirki ka masa fata na banza kuma ka jiye masa mi ka jiye masa tsoro amma ka yanke cewa wane wallahi dan wuta ne ko wane wallahi dan aljanna ne amma mu yanzu wallahi akwai masu fada gani suke taya wani a ce baya aljanna ko wani baya baya wuta la ba a haka wala na shaɗu alaihim bi kufrin ko ba za mu shaidar musu da kafirci ba wala bi shirkin ko shirka ba wala bi nifaq ko munafunci ma lam yazhar minhum shay'un min zalik matakar bai bayyana musu ba wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala sannan abin da ya boye kuma za mu bar nasu za mu bar shi ga Allah ba kyauta jasusi kai ta bibiyan mutane wato ani me suke boyewa an gane iyakaci abin da me abin da ya bayyana maka shi za ka yi aiki da shi abin da ya ɓoye maka kuma ka bar mutum da ubangijin shi ko wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammad sallallahu illa man wajaba alayhi saif malai ce ba mu ganin takwabi akan ɗaya daga cikin wato al'ummar annabi sallallahu banda wanda ya wajaba a kansa wannan shine akida kuma ta ahlus sunna cewa me annabi sallallahu alaihi hadisi misali ya ce la yahlu damu mu'min muslimin illa bi ihda thalath ko jinin musulmi ba halarta sai dai in yana da aure ya taba yin me azina ko kuma ya kisan kai ko kuma ya ridda to wannan shine amma kawai ka dau takwabi annabi sallallahu ya ce ba tare da mu wanda kawai me ya dau takwabi yake kashe kowa cikin mu yanzu wannan kidnap ya pass din ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi baya tare da su saboda sun ɗau makami suna mi suna saran kowa suna kashe kowa wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nara al-khuruj ala a'immatina ba mu ganin fito na fito wa shugabannin mu wa wulati wa wulati umurina da waɗanda suke jibintan lamuran mu mu yi musu zanga zanga an gane abinda mutane suka kofo shi da wajen yahudawa wa in jaru ko da sun yi zalunci shine akida ta al-sunna wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri yace ai da azzaliman shugabanni ba ai musu fito na fito ba sannan game yanda na faɗa mana yanzu ibn al-ash'ath da yaga cewar hajjaju azzalimi ne kuma da gaske yake hajjaju azzalimi ne da ya fito na fitan an yi nasara daga ci wanda aka kashe akwai tabi'i sa'id bin jubair hasan al-basri yace an kashe sa'id bin jubair a daidai lokacin da duniya take bukatar ilimin sa to irin safa da yawa alarammomi malamai shehunai haka ya kama su ya kashe to me aka fa'idanta da shi kuma bai gama mulkin ba sai da kwanan sai ya kare dan haka in ku ga zaluman shugabanni ko addu'a ne kawai za ku ku koma zuwa ga Allah ku gyara halayen ku ku gyara ɗabi'un ku sai Allah ya canja muku su amma in kuka ce za ku canja ukubar Allah da saif wato da ɗaukan makami ɗaukan bindigogi to ba a wanyewa me ba a wanyewa lafiya akwai kasashe da kuma wanda hakan ta faru da su wala nad'u alaihim to kun ji wata gaba ba za mu yi musu addu'ar kwaran gwatsa ba eh shine kwaran kwatsa kenan wala nad'u alaihim kenan shine ma'anar nad'u alaihim bal ana rawaitowa daga cikin as-salaf magabata wani ke shuwa da yana da tabbacin addu'a karɓaɓɓiya da zai Allah karɓa ci da shugabanni zai ba yace so da in shugabanni suka gyaru al'umma ta yi kyau in suka ɓaci al'umma ta ɓaci to yanzu kullun nad'u alaihim dukkan mun nan ba wanda na ware kowa in ya tashi addu'arsa har a alkunutun mu da ta kutuba da ta juma'a Allah ya halaka su Allah ya hana su zaman lafiya Allah ya hana zaman lafiya su ma sun hana ku me sa hana ku zaman lafiya dan haka afdal ga mutum addu'a kuma a daidai gaban nan wasu suna ga ku malamai kullum sai ku yi ta cewa talakawa su gyara su gyara to wa za ka ce ya gyara dama in talaka ya gyara sai Allah ya gyara shugabannin saboda su shugabannin su ma nau'i ne na ukubar da Allah yake wa talakawa amma idan talakawa suka gyara ɗabi'unsu wallahi Allah zai mi zai kawo mana shugabanni na gargari amma mu kanmu in ka dube mu adalcin mu mu'amalar mu ɗabi'un mu ya kuke kallon mu to wai irin yanda muke nan ne sai muke so mu sahabai su zo su yi mana shugabanci ta yaya wala nanzi'u yadan min ta'atihim sanan ba za mu zare hannunmu daga barin musu da'a ba wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah farida abinda ma muke gai musu da'a kamar tamkar yiwa Allah da'a ne kuma hakan wajibi ne malam ya'muru bi ma'siyah matakar ba su umarni da abin da yake na me na sabo ba wa nad'u lahum bis salahi za mu musu addu'a in an ce nad'u alaihim shine mu musu addu'a mummuna da da'u lahum mu musu addu'a mai kyau to za mu musu addu'a mai kyau bis salah da Allah ya kyautata su wal mu'afa Allah kuma ya mu yafe musu kama na addu'a ba mutane ba su iya ba shi an kafanin sabi bai ko shi bai wa shugaba addu'a mai kyau to to in kawai mummuna kuma ya za a kare malamai da yawa sukan ce misalin shugabannin nan kamar misalin wanda yake kan mota ne shi da iyalansa kaf kun shiga mota direban da yake ciki kake ta tsine masa to dukkan da iyalanka kuma kuna cikin mota in an sauka lafiya da wata wanyewa kai idan ba sauka lafiya ba da wata kifewa kai ne haka dai tsakaninmu da shugabanni kamata ya addu'a kuma mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu in mun canja Allah ta'ala zai kawo mana shugabanni na gari wa natba'u sunna za mu bi tafarki na annabi sallallahu alaihi jama'a da ayari na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka bi su da kyautatawa wa nashtanibu shuzuza za mu rabu da mi ɗaiɗaikun hanyoyi wal khilaf da sabani wal furqa da rabuwar kai wannan shine abinda annabi sallallahu ya kwadaitar da mu alaikum bil jama'a alaikum bi sunnati an gane kuwa wa iyyakum wal furqa dan haka annabi sallallahu ya mana umarni mu bi tafarkin sa mu bi tafarki na sahabban shi sannan ya gargade mu da mi rarrabuwar kai abinda shedan kullun yake kokari kenan kan mu rarrabu saboda in kan mu rarrabu za mu rauni idan mun yi rauni karfin mu zai zai tafi idan karfin mu ya tafi kuma kun ga shi kenan kamar yadda yanzu kan al'ummar musulman duniya ya rarrabu ya kamata a ce in an taba musulmi addiyan da yake a duniya ka ji ammi an taba ka to amma mu yanzu ba haka ba an taba musulmi wani guri kana kan ba da kai ake ba Allah ta'ala ya shiryar da mu ina ga mu tsaya anan ko insha Allah zama na gaba sai mu dora sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam